إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشيك بدأ كراتمنا wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taimiyya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 26 ga watan shawwal hijira 1443 wanda ya daidai da ranar 26 ga watan 5 2022 miladiya yau karatunmu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis واللفر الدكتور محمود أحمد الطحان حفظه الله تعالى wanda wannan shine zai zama darasinmu na 25 a cikin wannan littafi karatunmu na ƙarshe kafin ramadana idan ba a manta ba muna cikin fasali na uku wanda yake magana akan alkhabarul mardud khabar wanda yake wato ba karbabbe ba wanda yake magana akan hadisan da ba karbabbu ba hadisai masu rauni wanda sun kasu gida biyu akwai almardudu bi sababi ta'anin firrawi wanda shi da muke magana a kansa khabar din da aka mayar da shi saboda sababin suka a tattare da rawi mun wuce gaban farko wadda take magana akan almardudu bi sababi saqtin min al-isnad khabar din da aka mayar da shi saboda sakadi da aka samu a isnadi zama an share wani a samu hadisi ya zama mu'allaq ne ko zama munqati ko zama mursal ko wani abu irin wannan to yanzu muka zo gabar da take magana akan almardudu bi sababi ta'anin firrawi hadisin da aka mayar da shi ta sababin suka a tare da rawun hadisin to sukar ana yin ta hanyoyi guda biyu akwai suka da ake ta bangaren adala akwai suka da ake ta bangaren dabut an gane sukar da take da alaka da adalcinsa adalcin marwacin hadisin nan ake samun hadisin karya ya zama an samu hadisai abin nan wanda zai zama hadisi ne na karya ko wani abu da ya kama da haka domin sabubban da suke janyo suka a cikin adalcin mutum akwai karya akwai tuhumarsa da karya akwai fasikanci akwai bida'a akwai kuma jahiltarsa ya zama ba an jahilce shi ba a san shi ba ba san shi yadda ya kamata ba san halinsa ba to kai wannan zai taba adalcinsa mun fahimta to gaba ta biyu shi kuma abin da yake janyo suka a cikin babak din mutum har da mutum shine a same shi da fuhshul ghalat wato wato kurakurai wanda suka yi tsanani a rika samun sai yana kuskure wanda yake ya tsananta ko kuma munin harda ko kuma gafala ko kuma yawan wahami ko kuma sabawa amintattu mun gane ko sabawa amintattu to wannan sune sabubba guda goma biyar ta bangaren adala biyar ta bangaren hardansa to wa'annan sabubban suka janyo muka samu hadisai al-mawdu hadisi mawdu'i muka samu al-matruk hadisi matruk muka samu al-munkar hadisi wanda yake munkar muka samu al-mu'allal hadisi wanda yake mu'allal sannan muka zo kan gaba da take magana al-mukhalafatu lil siqat al-mukhalafatu lil siqat wato sabawa ga amintattu ya zama marwaici ya zo ya rawaito hadisin da ya sabawa amintattu to karkashin wannan gaba ta al-mukhalafatu lil siqat muka samu al-mudraj da al-maqlub da al-mazid fi muttasil al-asanid da kuma al-muttarib da al-musaffaf to muna cikin karatun jeren giyar wa'annan hadisan da ake samun su ƙarƙashin ta dalilin sabawa a siƙat domin can bayan mu manta ba ya ce al-mukhalafatu lisiqati idza kana sababu at-ta'ni fi ar-rawi mukhalafatuhu lisiqat wa huwa as-sababu as-sabi' fayantiju an mukhalafatihi lisiqati khamsu khamsatu anwa'in min ulum al-hadith idan ya zama dalilin wato da ya janyo suka a tare da rawi saboda ya sabawa amintattu ne wanda shine sababi na bakwai to wannan zai haifar abin nan fayantiju an mukhalafatihi lisiqat to saba wadda yawa amintattun sai ya haifar da khamsatu anwa'in min ulumil hadis nau'uka guda biyar daga ilmumukan hadisi sai a sama al-mudraj wal maqlub wal mazid fi muttasil al asanid wal muttarib wal musahhaf to a darasin karshe mun karanta al-mudraj an gane a darasin karshe wanda daga shi muka tahi hutun ramadana kenan yau za mu tashi wanne al-maqlub mun yi ittifaki na'am duk wannan karkashin mukhalafa lissiqat ne sabawa amintattu karkashin wannan ne wannan wannan gaba din al-mukhalafatu lissiqat to aka samu hadisi mudraj sannan yau za mu karanta al-maqlub me hadisi maqlub yace ga ta'arifinsa na farko a awalan ta'arifuhu ta'arifin hadisi maqlub arif lughatan a lugha idan aka ce maqlub ismu maf'ulin ne huwa huwa ismu maf'ulin min alqalb wato suna ne ismu maf'ul ne daga jirkicewa ka jirkita abu shine ka juya abu ka juya shi ko sama ta koma ƙasa ko ka abun nan an gane ko wannan kenan kenan ismu maf'ul ne maqlub abinda aka jirkita shi wa huwa tahwilu shay'i ala an anwashihi shine a juya abu daga asalin yanda yake a juya abu daga fuskarsa a juya shi sama ta koma ƙasa ko abin da ya kama da haka wannan a luga kenan ba a istilahi kuwa istilahan ibdalu lafzin bi akhara fi sanadil hadisi aw matanihi shine a musanya lafazi da wani a sanadin hadisi ko kuma matanin hadisi sai a canza wani lafazi a kawo wani ibdalu lafzin bi akhara fi sanad al hadisi aw matanihi bi taqdimin aw ta'khirin wa nahwihi ta hanyar gabatarwa ko jinkirtarwa abin da ya kamata shi zai zo daga farko a kai shi karshe wanda kuma zai zo ko kuma shi ya kamata ya zo daga karshe sai a kawo shi daga farko wa nahwihi da abin da ya kamata haka kaga na an yi jirkice mana an juya abin gaba ta koma baya ko sama ta koma ƙasa ko dama ta koma hagu duk wani ana ce masa alƙal juyawa jirkita abu abinda aka jirkita din ana ce masa maƙulub na biyu aqsamuhu kashe-kashensa kashe-kashen hadisi maƙulub bayan mun ji ta'arifinsa yace yan qasimul maqlub ila qismaini ra'isiyaini huma hadisi maqlub yana yana kasuwa gida biyu kuma kasuwa wadda take manya-manya an gane manya-manyan kasuwa guda biyu huma wanda wannan kasuwa guda biyun su ne maqlubus sanadi wa maqlubul matan hadisin da aka jirkita shi a sanadi sanadin ne isnadin ne jirkitawan ta shafi isnadi wa maqlubul matan da kuma hadisin da aka jirkita shi a matani ya zama juyawar ta shafi matani ne to wannan su ne kashe-kashen hadisi maqlub wanda su ne mafi girman kasuwa sun kasu gida biyu ne ya kasu gida biyu alif maqlubus sanad hadisin da yake maqlubus sanad ne an jirkita isnadinsa yace wa huwa ma waqa'a wa huwa ma waqa'a al-ibdal fi sanadihi shine hadisin da wato musanyawar ko canzawar ta abku a cikin sanadinsa a cikin isnadi ne abin ya faru walahu suratani wanda shi yana da sura guda biyu yana zuwa da sura guda biyu wato yana zuwa da hoto guda biyu salo guda biyu na farko an yi ƙaddinar rawi wa yi akhira marwacin hadisin ya gabatar da wani abu ko ya jinkirtar da shi an gane ko ko kuma an yi ƙaddinar rawi wa yi akhira fismi ahadin fismi ahadin ruwati wasmi abihi ya gabatar ko ya jinkirtar a cikin abin da ya shafi sunan ɗaya daga cikin marwaita ko sunan babansa maimakon ya ambaci sunan daga farko sannan ambaci sunan baba sai ya fara ambaton sunan baban sannan ya ambaci sunan dan daga baya ana samun wannan ka hadisin marwiyin an ka'ab bin murra kamar hadisin nan da aka da yake an rawaito shi daga ka'ab bin murra fa yarwihi to sai ya rawaito fa yarwihi rawi sai marwayacin ya rawaito shi an murra bin ka'ab sai ce daga murra dan ka'ab alhali ka'ab bin murra ne kaga nan an samu mai an samu an samu juyawa an samu alqalb shi hadisi ya zama maqlub ta hanyar gabatar da wanda ya kamata a jinkirtar da kuma jinkirtar da wanda ya kamata a gabatar سورة تبيو أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب مرويتي يتشنز ونمتن يكاو وني كما يهكا سبو دي يكاو وني سابن أبو باقوان أبن دا بأسابة غنيبا akwai wanda yake son kasan mutane suna son sabo da za an ce sabon abu ya shigo sai kaga ko bai da inganci misali sai ga mutane sun fi mai da hankali ga gare shi to sai yi kokarin bari ya kawo wani bakon abu saboda ya ja hankalin mutane ka hadisin mashhurin an salim kamar hadisin nan shahararre daga salim salim salim bin abdullahi bin umar فيجعله الراوي النافع sai mai ruwaya ya sanya shi ga nafi maula ibn umar hadisi ne da aka sani mashhuri daga salim dan ibn umar shi kuma sai ya sanya shi daga mai nafi maula ibn umar to kaga nan ya ɗauke salim ya sanya nafi a gurinsa ya yi haka don ya kawo wani bakon abu ita wani man kana ya fa'alu zalik min ruwat hamad bin amrun nasibi daga cikin waɗanda suka kasance suna yin haka daga cikin marwaita akwai hamad bin amru an nasibi shi yana yin irin wannan wa hadha misaluhu to ga misalin irin wannan hadisin nan misalin sa hadisin rawahu hamad an nasibi hadisin da shi hamad din ya ruwaito an al-a'mash an abi salih abi salih din sunansa zakwan an abi huraira daga abi huraira marfu'an abi huraira sunansa abdurrahman ko wani abu irin wannan bin sahar to hadisin marfu'an ya ruwaito shi marfu'i zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza laqitumul mushrikina fi tariqin fala tabda'uhum bisalam idan kun haɗu da mushrikai akan hanya to kada ku fara musu da sallama ku bari su in sun yi muku sai ku mai musu da ita in sun yi muku sallama daidai sai ku maida musu in sun yi ta kuma ba daidai ba sai ku ce masa wa alaikum mun gane fa hadha hadithun maqlub malai wannan hadisi ne jirkitacce qallabahu hammad hammad ne jirkita shi fajalahu an al-a'mash ya sanya shi daga a'mash wa inna huwa ma'rufun an suhayl bin abi salih amma shi sananne ne daga suhail bin abi salih an gane suhail bin abi salih kaga shi sai share a wannan sai share suhail din sai sa amash shi kuma amash sai roto shi daga abi salih abi salih baban suhail ne an gane hadisin sananne ne daga suhail shi kuma daga babansa abi salih wato shi kuma wato suhail bin abi salih shi kuma daga babansa an abihi daga abi huraira amma shi sai cire suhail sai kawo amash a gurinsa to an gano kuskuren saboda muslim ya rawaito shi daga suhail bin abi salih an abihi an abi huraira wanda ya ce haka za a kharajahu muslim fi sahihi haka muslim ya rawaito shi a sahihinsa daga suhail bin abi salih an abihi an abi huraira to sai aka gano shi wannan abin nan hamad din shine wanda ya wannan jirkitawar ya cire abin nan suhail ya ya dora amash a gurinsa sai ce wa hadan nau'u min alqalb to irin wannan nau'i na jirkitawar huwa allazi yutlaqu ala rawihi shine wanda ake itlaki akan marwayicin hadisin a ce yasruqul hadis yana satar hadisi akwai masu irin su juya isnadi sai su sai su sai su fitar da hadisi in an ka gano sai a ce wannan kayan wato yana satar hadisi shi ake itilakin wannan kalma akan mai irin wannan jirkitawar ba na biyu maƙulubul matan yanzu mun ji maƙulubul isnadi ko sai maƙulubul matan wanda aka jirkita mataninsa huwa alladhi yutlaqu ala abannan abannan wa huwa ma waqa'a ma waqa'a al-ibdal fi matanihi shine wanda musanyawar ta abku a cikin mataninsa ba ba isnadinsa ba ba sanadinsa ba walahu surata ne aidan shi ma yana da surori guda biyu mana yana da hotuna guda biyu na farko an yi ƙaddimar rawi wa yi akhira fi ba'adi matanin hadis marwaitin ya gabatar ya kuma jinkirtar a wani sashi na matanin hadisin ya kai abin da ya kamata a kawo shi da farko ya kai shi gaba abin da ya kamata a kawo shi a ƙarshe ya kawo shi a farko mun gane wa misaluhu to misalin sa hadisu abi huraira hadisin abi huraira radiyallahu anhu inda muslim wanda ya zo a abin nan a sahihi muslim fi sab'ati alladhina yuzilluhum Allah fi fi dhillin fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu hadisin mutum bakwai din nan wanda Allah zai inuwantar da su a cikin inuwarsa inuwar al'arshin sa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa shine hadisin da muka karatu a kansa a darasinmu da ya gabata ranar litinin riyadu salihin ko muka yi dan sharhi haka takaitacce a kansa to wannan hadisin fafihi a cikinsa kamar da muka karanta ranar litinin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalu mutumin da zai yi sadaka da wani abun sadaka sai ya ɓoye sadakar har sai damansa ta kasance bata san abin da hagunsa yake bayarwa na sadaka ba fa hadha mimman qalaba ala ba'd ar-ruwat wannan yana daga cikin abin da ya jirkicewa wasu daga cikin marwaita wa inna ma huwa domin hadisin daidai dinsa yanda yake hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har sai hagunsa bata san abin da damansa ya bayar ba domin sadaka da wani hannu ake da hannun dama ake sadaka kenan cewa har sai damansa wato ya kasance damansa bata san abin da hagunsa ta bayar ba wannan jirkice ne aka samu abin wato abin al'amarin ne jirkice wasu daga cikin marwaita sai suka faɗi haka amma yanda ya kamata ya zo asalinsa yadda yake daidai dinsa yadda yake hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu hadisin bukhari ya fitar da shi fi abin nan kitabul jama'a muslim ma kitabul zakka babu fadl ikhfa'i sadaqa juz'i na bakwai shafi na 120 in ka daga sharhin nawawi da yawa imam muslim malik ma a cikin muwadda kitabul shi'r babu ma ja'a fil mutahabbain fillah juz'i na uku shafi na 952 sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce nau'i na biyu na jirkita hadisi a matani a ya ce yana da surori guda biyu a baya ko mun ji suran farko gaba ta koma baya mun gane a abin nan to na biyu an yaji alar rawi matana hadal hadis ala isnadin akhar marwacin hadisin ya ɗauki matanin hadisin ya sanya shi akan isnadin wani hadisi na daban shi matanin gaba ɗaya zai cire ya ɗora ba wani isnadi sannan ya ɗauko isnadin wancan ya jona ma wani matani kun gane jirkicin da aka yi sai zama wannan isnadin matanin ba nashi bane shi ma wancan matanin isnadin ba nashi bane wa yaj'alu isnada isnadahu li matanin akhar sai ya sanya isnadin hadisin ga wani matani na daban wa zalika bi qasd al-imtihan wa ghayrihi to wannan sukan yi shi da nufin gwaji da jarrabawa ga malamin hadisi wa ghairihi da kuma wata manufa wadda ba wannan ba misaluhu misalin irin wannan ma fa'ala ahlu baghdad ma al-imam al-bukhari abinda mutanen baghdada ta iraki suka yi game da imam bukhari da yake musu ziyara sun ji sunansa ya shahara suka ce to bari ya zo za mu gwada shi za mu masa gwaji mu gane abinda ake faɗa a kansa gaskiya ne ko kuma dai kururuta shi ne kawai ake yi da ya zo shi ne marci iz qallabu lahu mi'ata hadisin suka jirkita masa hadisi ɗari wa saluhu anha imtihanan li hifzihi suka tambaye shi game da wa'annan hadisan guda ɗari dan su gwada su jarraba hardansa sai su karanto hadisi amma matanin ba nashi bane isnadi amma matanin ba nashi bane to duk wanda suka karanta sai ce ban sani ba wannan hadisin ban san shi ba in sun karanto na biyu wannan sai su karanta hadisin ɗari duk yana ta wannan ban san shi ba ya ce to kai ne ko buhari ya ce ni ne wanda ake ta kurubuta ya ce ni ne ce amma al'amarin ga yanda ya kamata ya kasance shi wannan hadisi da kuka jona masa wannan isnadin ga nashi isnadin nan shi kuma wancan da kuka jona masa wancan ga nashi nan faraddaha ala ma kanat alaihi qabla alqalbi sai mai da hadisan duka yanda suke kafin a jirkita su walam yukta fi wahidin minha bai kuskure ba ko da akan guda ɗaya daga cikin su ne mun gane ko kaga wannan baiwa ce ya nuna wannan baiwa ce ba ko kwamfuta ka ta wannan aikin ai sai ta kuskure to in kana son ka samu tafasil na wannan kissa yace unzur tafasil al-qissa fi tarihi baghdad ka je littafi wanda ake cewa tarihi baghdad juz'i na biyu shafi na ashirin sun kawo kissar da tsawonta malamai suna kawo ta a cikin littattafansu gaba ta uku al-asbab al-hamilatu ala al-qalbi sababban da suke janyo rawi ya jirkita ya jirkita a hadisi ko isnadi matani ko isnadi سببا تختلف الأسباب التي تحتمل بعض الرواة على القلب يتي سببا بسكي دورا وصدق تكن مروي تاس جركتا حديثي تختلف تكن بمبنتا دقا ونزوا وني فإنت سببا سكن بمبنتا دقا ونزوا وني وهذه الأسباب هي سببا كما سوني كما رحكا ألف قصد الإغراب ين هكذا منفر كاو سابن أبو باقوان أبو liyuragib nasa fi riwayati hadisihi wal akhdhi anhu domin ya kwadaitar da mutane su rika riwayar hadisin sa su rika karban hadisi daga gare shi sai wani ya haka kawai da gangan mun gane kawai don ya jawo hankalin mutane saboda ya zo da bakon abin da ba a saba ji ba ba na biyu qasdul imtihani wa ta'akkudi min hifz al muhaddisi wa tamam dabtihi ayi hakan da manufar jarrabawa da kuma tabbatarwa game da hardar malamin hadisi wanda ya shahara da kuma cikar hardasa tabbatar da cewa hardasa cikakkiya ce ko ba haka bane to sai a yi masa wannan ya jirkicen irin wanda aka yi wa buhari to ta nan za a gane na uku jim alwuqu'u fil fil khata fil khata'i wal ghalat min ghairi qasd fadawa cikin kuskure mutum ya fada cikin kuskure amma kuma ba tare da nufi ba ba tare da niyya ba akwai kuskure ka nufi daidai amma ka kuskure akwai galaci kuma wajen rubutawa sai zama an rubuta ba daidai ba min gairi qasdin ba tare da ba tare da niyya ba wannan sune sabubban da suke janyo a samu wannan wato jirkitawar gaba ta hudu hukumul qalbi to hukuncin jirkita hadisi me hukuncin sa ya halatta ko bai halatta ba alif na farko ce idza kana alqalbu bi qasdi al-iqrab idan jirkitan an jirkita ne da nufin kawo bakon abu fala shakka fi annahu la yajuz to ko shakka babu yin hakan bai halatta ba bai halatta ba ya anna fihi taghyiran lil hadis domin a cikin yin haka akwai canza hadisi wa hadha min amr al wadda'in wanda kuma yana daga cikin aikin masu kirkiran hadisan ƙarya su suke yin irin wannan haka mai yin wannan za a za a za a raunana shi ba a karban hadisin kuma yin hakan bai halatta ba ba na biyu wa in kana da qasdil imtihan idan an yi haka ne da nufar da nufin jarabawa da da gwaji ga malamin hadisin fa huwa jaizun to wannan ya halatta an gane litasabbuti min hifz al muhaddisi wa ahliyati wa ahliyatihi domin a tabbatar da hardar malamin hadisin da kuma cancantarsa wa haza bi sharti an yubayyana sahiha qabla infidad al majlis amma wannan za a yi shi da sharadi da sharaɗi za a bayyana abin da yake shi ne daidai kafin majalisin ya watse ka gane yan aka jirkita to kafin majalisin ya watse za a mai da hadisin kowanne yanda yake da sharaɗi dama an yi ne don a gwada don a yi gwaji in gwajin ya ƙare kuma kowane hadisi sai a mai da shi yanda yake in malamin ya faɗa daidai a ce eh haka ne haka ne shikenan yanzu ya tabbata hardan sa nunan nace yana da ƙarfin harda da sauransu in kuma ya kasa to sai a ce to ga yanda abin yake eh zaman gano ka to sai a mayar da hadisan duka kowanne yanda yake kafin a watse dan gudun kar wani ya tashi da hadisi bisa kuskure na uku wa in kana an khata'in wa sahu idan kuma jirkitawar ta kasance ta dalilin kuskure ne ko mantuwa fala shakka anna fa'ilahu mahzurun fi fi khata'ihi to ko shakka babu wanda ya aikata wannan jirkitawar wato abin yi wa uzuri ne a cikin kuskurensa lakin idza kasura zalika minhu amma idan haka ya yawaita daga gare shi yana yawaita yin hakan fa innahu yukhillu bi dhabtihi to wannan zai kawo matsala a hardansa wa yaj'aluhu da'ifan sai a mayar da shi mai rauni in ya rawaito hadisi sai a ce hadisin sa mai rauni ne li su'i hifzihi saboda munin hardansa ko kuma li kasrati awhamihi ko wani abu irin wannan ko ghalatihi ko wani abu irin wannan mun gane na uku amma hadisin maqlub amma shi hadisin da aka jirkita fa huwa min anwa'i da'if al-mardud shi yana daga cikin nau'ukan hadisi mai rauni wanda ake mayarwa wanda ba a karba hadisi maqlub mai rauni ne kama huwa ma'lumun kamar da wannan abu ne sananne gaba ta biyar ashhurul musannafati fi ashharul musannafati fihi ashharul musannafati fihi littattafai mafi shahara da aka wallafa wajen bayanin hadisi maqlub alif na farko kitabu rafi'ul irtab ko kitabu rafi'ul irtab fil maqlub min al asma'i wal alqab wato ɗauke rafi'ul irtiyab ne rafi'ul irtiyab fil maqlubi min al-asma'i wal alqab haka ne ko hadisin da yake ɗauke shakka a cikin al-maqlub wato littafi da yake kunshe da bayani da yake sanya mutum ya a yaye masa duk wata shakka fil maqlubi cikin abin da aka jirkita min al-asma'i wal alqab na daga sunaye da kuma laqubba lil khatib al-baghdadi na al-khatib al-khatib al-baghdadi ne yace wa zahiru sai da abin da yake zahiri min ism al-kitabi daga sunan littafin annahu khassun bi qism al-maqlub al-waqi' fi sanad fi sanad faqat shi littafin an wallafa shi ne a kasan hadisi da aka jirkita shi a isnadi kadai anan yake aiki ba wai banda matani sunan yake bayyana haka duk da ba ba a sani ba amma sunan ne yake bayyana haka zahiran sunan abin da yake bayyana wa kenan tunda an ce fil maqlub min al asma'i wal alqab kaga zai yi amfani zai yi aiki ne a wajen sunaye da aka jirkita wani aka kai shi gaba wani aka kawo shi baya ko laqabi ko rabi irin wannan amma mai yiwa har da matanin dan littafin ba a samun shi yanzu littafi ne da ya bace an fahimta littafi ne da ya bace sunan shi kawai ake rike a littattafai amma ba a samun shi a bugi haka don sani ba ko yanzu an same shi amma shekarun baya dai babu shi to muna da ɗan lokaci bari mu bi wannan a gurguje almazidu fi muttasilil asanid shine wato hadisin da ya samu ƙari a isnadi a isnadai wanda suke muttasilai an gane hadisin da ya samu ƙari a isnadai wanda suke muttasilai ba munqati ba ba isnadi munqati ba zai ta'rifi mu gane mai ma'anar wannan suna yake nufi mu je ta'rifi zai mana bayani awwalan shi ta'rifuhu ta'rifun al-mazid fi muttasil al-asanid yace alif lughatan alugha al-mazid ismu maf'ulin min az-ziyada kalmar al-mazid ismu maf'ul ne daga az-ziyada al-mazid wanda aka ƙara والمتصل كلمة المتصل فيكم ضد المنقطع كيشير منقطع يعني متصل حديثي وان ديك متصل الاسناد والاسانيد جمع وجمع اسناد اسانيد جمع ان اسناد كنا حديث ده يسامو قاري احاديثا ده اسنادن سو متصل ne hadisan da yake isnadan su muttasil ne to shine ma'anar hadisa sunan hadisan to ma'anansa kenan a luga a istilahi ba istilahan ziyadatu rawin fi asna'i sanadin zahiruhu littisal wannan shine ta'rifin sa a istilahi ziyadatu rawin a ƙara wani rawi fi asna'i sanadin a cikin isnadi a cikin a yayin koro isnadi ko sanadi sanadin da zahiruhul ittisal zahirinsa muttasil ne ba munqati ba sanadin da zahirinsa muttasil ne ko da ba a ƙara wannan mutumin ba sai kaga zahirin isnadin ko sanadin muttasil ne amma kuma sai a samu ƙarin wani rawi a cikin isnadin wannan shi ake cewa al-muttasilu al-mazidu fi muttasil al-asanid misaluhu misalinsa ma rawa ibn ibn al-mubarak abinda ibn al-mubarak ya ruwaito قال يتي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بصر بن عبيد بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واسلة واسلة يقول سمعت أبا مرسل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ناجي النبي ناتشوا kada ku zauna zuwa ga kaburbarra kuma kada ku yi sallah kuna fuskantar kaburbarra hadisi rawahu muslim a kitabul janaiz juz'i na bakwai shafi na 38 tirmizi ma juz'i na uku shafi na 367 dukkanin su daga ziyad bin abi bin abi idris sannan kuma akwai lokacin da ake share shi bi ziyadati kilahuma bi ziyadati abi idris wa hazfiha kowannen su ya rawaito tare da ƙara abi idris da kuma share abi idris din to anan a gaba ta uku yace az-ziyadatu fi hadha misal ƙarin da aka samu a wannan misali da muka bada az-ziyadatu fi fi hadha misali fi mawdi'aini ƙarin ma an same shi a guri biyu guri biyu aka samu ƙari al-mawdi al-awwal a gurin farko fi lafzi sufyan a lafazin sufyan din nan ƙari ne wal mawdi al-thani guri na biyu fi lafzi aba idris shi ma ƙari ne wa sababu ziyadati fil mawdi aini sababin da ya janyo ƙarin a gurin guda biyu huwa al-waham shine wahami shine wahami ne ya janyo ƙari alif amma ziyadatu sufyan ƙarin sufyan da aka samu فوهم من من دون ابن مبارك wahami ne daga wanda suka biyo bayan ibn mubarak sai suka samu wahami sai suka suka kara suka kara sufiya li'anna adadan min thiqat domin an samu adadi mai yawa daga amintattu rawul hadisa an ibn mubarak sun rawaito hadisin daga ibn mubarak kai tsaye ba tare da karin sufiyan ba sun rawaito shi daga ibn mubarak an abdurrahman bin yazid daga abdurrahman bin yazid ومنهم من صرح فيه الإخبار كما daga cikin marwaita din akwai wanda suka sarraha cewa ya ba da ya bashi labari ne shi Abdurrahman bin Yazid ya ba wa Ibn Mubarak labari ba a ce an ba ba Ibn Mubarak an Abdul Abdurrahman ba in an rawaito da an ana wani zai iya tunanin an samu tadlisi ko wani irin wani to sun sarraha ikhbar shi Ibn Mubarak ya ce akhbarani Abdurrahman bin Yazid kaga maganan ta fito fili kenan ba wani tsakanin su ba wani tsakanin su yasa aka gane wancan kari na sufiyan da aka samu menene ziyada ce kari ne guri na farko kenan wa amma ziyaratu aba idris amma karin aba idris da aka samu fa wahamu min ibn mubarak wannan wahami ne daga shi ibn mubarak din li'anna adadan min as-siqat domin an samu adadi mai yawa daga amintattu rawul hadisa an abdurrahman bin yazid sun ruwaito hadisin daga abdulrahman bin yazid falam yaskuru aba idris amma ba su ambace aba idris ba an gane shi ibn mubarak shi ya ambace shi wa minhum man sarraha bi sama'i busur min wasila kuma daga cikin marwaita hadisin akwai wanda suka fito sarari suka tabbatar da cewa busur ya ji hadisin daga wasila ko kuma isnadin hadisin أي أنفع إسناد حديث دقا ابن مبارك أن حدث حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بصر بن عبيد الله سأكراته قال سمعت أبا إدريس to su kuma wanda suka rawaito hadisin wanda suke amintattu wanda bala ya ambata li anna adadan min as-siqat rawal hadisa an Abdurrahman bin Yazid sun rawaito Sheikh Abraham bin Yazid yace haddathani Busr bin Ubaidillah shi kuma kai tsaye ya rawaito shi daga Wasila an gane ko daga wasila ba tare da ambaton aba idris ba yana cewa minhum man sarraha bi sama'i busur min wasila akwai wanda suka fito sarari suka tabbatar da cewa busur ya ji hadisin ne daga wasila ya ji hadisin daga wasila kenan daga nan sai aka gano aba idris ziyada ce abu idris ya zo a matsayin a matsayin kari shi kuma واسلة يتي سمعت أبا مرصد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور وأبنا لا تجلسوا على القبور ولا كو لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أظن كرنت إلى الكسكري لا تجلسوا على القبور كذا كزونا أكان قبر برا تازكو إلى القبور نينش لا تجلسوا على القبور كذا كزونا أكان قبر برا ولا تصلوا عليها كما كذا كي صلى كنا فسكنتر قبر برا mun fahimta kenan guri biyu aka samu ƙari to wani shi aka cewa al-mazidu fi muttasil al-asani fi muttasil al-asani shurutu radd ziyada to irin wannan ziyara in an same ta ana mayar da ita ne ana jefar da ita amma sharuɗan da ake so a cika kafin a mayar da wannan ziyada din shine gaba ta hudu yushtaratu li raddi ziyadati wa i'tibariha wahman mimman zadaha shartani yace ana sanya sharadi domin mayar da ƙari da kuma lura da wannan ƙarin a matsayin wahami daga wanda ya ƙara shi wahami ne daga wanda ya ƙara shi shartani akwai buƙatar cika sharuɗa guda biyu kafin a yi hakan wahuma wanda wa'annan sharuɗan guda biyu su ne an ya kuna mallam ya zidha afkana min man zadaha ya zama wanda bai zo da wannan ƙarin ba ya fi kiyayewa fiye da wanda ya zo da ƙari ya zo wancan ya fi shi mai zama siƙa ta ɓangaren dabut an gane wannan ya zama tamu dabut ne wannan ya zama hafifu dabut ne misali to kaga wancan da ya zo da yake da tamamu dabut cikar harda shi ake ake tsammanin zai fi kiyayewa fiye da wannan da yake hafifu dabut ne shi da sharaɗin farko ya zama wanda bai zo da ƙarin ba ya fi itiƙani ya fi kyautata wa kyautata abu da kiyaye abu fiye da wanda ya zo da ƙarin yanzu an samu sharaɗin farko sharaɗi na biyu an yaƙa a tasrihu bis sama fi mawdu'i ziyada ya zamo wato fitowa sarari a tabbatar da ji a gurin da aka samu ƙari ya abku ya zama wanda ya share wanda ya share mutumin da aka kara to sai ya sarraha cewa wannan ya ji daga wancan shi wannan da ya ji daga wannan misali tsakanin a tsakanin busur bin ubaidillah da kuma wasila akwai wa aba idris kun gane akwai akwai aba kala sami'tu aba idris to sai wanda ya zo share a ba idris to in ya rawato sai ya rawato cewa busur ya ji daga wasila ba zai ce an wasila ba ba zai ce busur an wasila ba in ya ce busur an wasila to kaga bai sarraha cewa ya ji ba kun gane ko to ta'iwa ya kasance ya abin nan ya yi irsali ko ya share wani ne ta'iwa ya zama hakan ta faru to da sharaɗi ya zama ya sarraha cewa wannan da aka share to wancan ya ji daga wancan tare da cewa an share wannan to amma a samu cewa sami'tu ko akhbarani ko yana bi irin wannan kar a samu an ana shi yasa anan in kun lura mana idan ya kawo sai ya ce wa minhum man sarraha fihi bil ikhbar kun gane ko da a san sharadin ya cika nan ma na biyu da ya kawo sai ya ce abin nan a harful ba da ya kawo amma ziyaratu sufyan mun gani gurin to karshe sai ya ce wa minhum man sarraha fihi bil ikhbar nan ma kuma harful ba da yace wa amma ziyaratu aba idris karshe ne yace wa minhum man sarra bi sama'i busur min wasila daga an sarraha ji to da ma wannan shine sharadi na biyu idan ba a sarraha cewa wannan ya ji daga wannan ba bayan an share wanda aka share din in ba a sarraha ji ba to kaga ta iya ya zama an ana din da aka ce an fulan kana ita daga wani ba tare da kaji daga gare shi ba amma in ka ce kaji to kaga ai magana ta gare kaga ko da mudallis wanda yake an san shi da tadlisi in yace naji daga wani ai shikenan ana karban hadisin sa da wannan ina ba ta fahimta yace fa idan talla shartani idan wa'annan sharuɗa guda biyu aka rasa su aw wahidun minhuma ko arsa aka rasa ɗaya daga cikin su yace to tarajjahat ziyadatu to ƙarin shi zai rinjayi wa qubilat kuma za a karbi wannan ƙarin matuƙar waɗancan sharuɗa guda biyu ba su cika ba ko ɗaya daga cikin su bai cika ba to ƙarin nan da aka samu za a rinjaye da shi da aka wannan ƙarin rawi da aka samu sai a tabbatar da cewa shi ma yana cikin isnadin hadisa wa tubiran isnadul khali min tilka ziyada munqati'a shi kuma wancan isnadi wanda ya zo babu wannan ƙarin sai a ɗauke shi a matsayin isnadi ne munqati ka gane isnadi ne yankake tun daga wani ƙari shi bai kawo shi ba an fahimta sai zama wancan isnadin ya zama munqati shi kuma wannan da ya zo da ƙarin ya zama shine karɓaɓɓe amma in waɗancan sharuɗa biyu sun cika to shikenan sai a yi watsi da wannan ƙarin ina fata an fahimta sai a mayar da wannan ƙarin lakin inqita'uhu khafiyun sai dai duk da hadisin munqati ne sai dai inqita'in sa boyayyen inqita'i ne wa huwa alladhi yusamma al-mursal al-khafi shine wanda ake cewa al-mursal al-khafi mun bi ta kansa mun bi ta kansa a baya akwai hadisi mursal akwai al-mursal al-khafi gaba ta biyar ta ƙarshe ko ta kusa da ta ƙarshe al'iradatul warida alal di'a'i wuqu'i ziyada wato i'tiradat shine abin nan mai ake ce masa kalubalanta kalubale wanda yake gangarowa ko yake bijirowa akan da'awar abkuwar ƙari idan aka yi da'awar nan an samu ƙari wani zai iya kawo itiradi itiradi shine fito na fito ka yi fito na fito da da'awar da aka yi ka ce kai baka yarda ba ka yi itiradi to yu'taradu ala addi'ai wuqu'i ziyadati bi i'tiradaini huma ana ana ana fito na fito akan da'awar abkuwar ƙari da i'tiradi guda biyu kalubale guda biyu ana ana yin wannan kalubalen idan wani ya zo da'awar wannan rawun ƙara shi akai in wani ya yi wannan da'awar cikin malaman hadisi to akwai wanda suke kalubalantarsa da wasu kalubale guda biyu na farko gashi nan in kana al-isnadul khali an ziyadati bi harfi an idan isnadin da ya zo ba tare da wannan karin ba an same shi ne da harfin an fulanun an fulan an share wani tsakaninsu sai kuma a roto shi da an ana fi maudi ziyada a gurin da aka samu karin to fayan bagi an yi ja'ala muqatiya to ya kamata wannan isnadin a mai da shi muqati wannan an ana da aka samu daman can mun ce sharadi ne sai an sarraha cewa an ji wannan yana daga cikin sharuɗa na karɓa to kaga wani in har ka ce nan wannan wani da aka samu a nan ƙari ya zo ne a matsayin ƙari an fahimta saboda wasu dalilan ka can daban to sai a duba wannan idan aka share wannan na tsakiya ko kuma inda aka kawo shi ba tare da ƙari ba an rahoto shi na cewa an ji ko kuma da an ana aka rahoto shi idan an ga an rahoto shi ne da an ana cewa fulanun an fulan bayan an share wani tsakaninsu to wannan an ana din ba ta nuna ya ji daga wancan a gane to sai zama an yi fito an kalubalanci wannan abin nan din shi wannan da'awa ta shi an kalubalanci wannan da'awa ta shi ba na biyu wa in kana musarrahan fihi bisama idan kuma an sarraha cewa an ji ko kuma koda cewa an sarraha an ji koda an sarraha cewa an ji bayan an share wanda aka share kuma sai a ce wane ya ji daga wane to suna kawo wani itirari su ce ihtumila an yakuna sami'ahu min rajulin anhu awwalan summa sami'ahu minhu mubasharata to zai iya ya ji shi ne daga wani mutum shi kuma daga wannan a karan farko ba a karan farko bai ji shi kai tsaye daga wannan ba zai iya daukar an ya kuna sami a min rajulin ya ji shi ya ji hadisi ne daga wani mutum can daban an shi kuma daga wannan mutumin awwalan a karan farko sun ma sami a minhu basharatan daga baya kuma sai ya ji shi daga marwaitin kai tsaye ba tare da wancan mutumin ba to ta iwa haka ta kasance a kowanne ihtimali to sai kasance lokacin da ya ruwaito shi daga shi wannan mutumin tare da cewa ba a wajen shi ya ji kai tsaye ba amma kuma sai ya ce sami ito ya ce na ji ha gane ko ya ce sami ito na ji wane sami ito daga wane ya rawato shi da kalmar asama cewa ya ji amma kuma sai ya fake da jin da ya daga baya ba jin da ya daga farko ba an gane ko tun da ya ji daga gare shi amma daga baya ne ba ya riga ya rawato hadisa sai kuma ya ji daga gare shi bayan da ya rawaito hadisin babu wannan ya rawaito tare da ƙari amma su zai tashi sai ya share ƙarin amma sai ya rawaito shi da fazin samaitu sai ya fake da wancan sama din da ya ji shi daga baya mu ba sharatan alhali kuma a karan farko ba daga gare shi kai tsaye ya ji ba amma tun da ya taɓa ji da daga gare shi sai ya ce sami'tu akwai wannan ihtimalin ko sai zama a waccan riwaya din da yake an samu wancan ƙarin cewa ba daga gare shi ya ji kai tsaye ba amma kuma ya ce sami'tu alhali kun ba daga gare shi ya ji ba amma kuma abin da yasa ya ce sami'tu saboda ya taba ji daga gare shi daga baya kun fahimta to a nan sai ya zamo za a iya kalubalantarsa da wannan a ce to ai ba a gare shi ka ji ba kai tsaye sai da ka ji daga wani hadisin daga wani shi kuma daga gare shi sannan daga baya kuma kaji daga gare shi mubasharatan kenan ya kamata ya ruwaito hadisin guda biyu isnadi biyu ya rawaito shi tare da ƙari ya kuma rawaito shi babu ƙari amma kuma shi sai bai rawaito shi da wancan ƙarin ba alhali kuma akwai ruwaya wadda ya same ta da ƙari akwai wani ihtimalin ko yana ce wadda ya same ito a nan to a akwai ta akwai waccan ruwayar wadda bai ji ta kai tsaye daga malamin ba daga wani ya ji an fahimta akwai wani ihtimalin ko babu akwai to kaga sai a kalubalance shi da wannan a ce to kenan nan ka ce samaitu alhali kuma kana da wata ruwaya da baka ji ta daga gare shi me yasa baka kawo ta ba ka kawo ruwayan farko ka ji daga gare shi ka kawo ruwaya ta farko na ji daga wani shi kuma daga wani sannan ka kawo ta biyu kuma daga baya na ji daga gare shi kai tsaye tun da ruwaya biyu gare ka ta hadisa akwai guda wadda take da ƙari akwai wadda ba ta da ƙari to kuma sai ka ɓoye mai ƙarin sai ka kawo wadda ba ta da ƙari kai tsaye kenan anan za mu tuhume ka za mu kalubalance ka to shi ne ma yake cewa to wannan na biyun ina ne ma na tsaya saboda ku gane ne na dogon bayani kuma har gurin ya ɓace ma wa yumkinu an yujaba an an zalika bima yali to ana iya bada amsa akan wannan itiradin wannan kalubalen da abin da zai zo gashi nan alif na farko amma itiradul awwal fito da fito na farko kalubale na farko fa huwa kama qala al mu'taridu haka ne wannan gaskiya ne duk wanda ya kalubalance ka da wannan ya samu hujja a kanka ya samu hujja a duk wanda ya kalubalance ka ka share mutum ka ce an samu ƙari kuma ka in ka kawo ruwayar babu ƙari sai ka kawo ta da an'ana to ba za a yi da wannan abin da za a ɗauki hadisin ka a matsayin mafate ne domin sharaɗi ne sai ka ce sai ka ambaci cewa ya ji in ba an rasa wannan cewa ya ji ɗin to shikenan wannan isnadi naka mafate ne da ma za a karɓi wannan ƙarin ne za a karɓi wannan ƙarin ne amma wannan na biyun wa amma al-i'tiradu sani amma kalubale na biyu fal ihtimal al-mazkur fihi mumkin to ihtimal din da aka ambata a cikin sa mai yiwa sai iya yiwa zai iya wannan ihtimalin hakan ta faru lakin lakin al-ulama lam yahkumu ala ziyadati bi annaha wahmun illa ma'a qarinatin tadullu ala dhalik sai dai malamai ba sa yin hukunci akan ƙari idan an samu ƙari cewa wannan ƙarin wahami ne ba sa yin hukunci akan wannan illa ma a qarinatin tadullu ala zalik sai an samu wata qarina da take nuni zuwa ga wannan ba haka kawai kace saboda ihtimali ai mai yiwuwa kaza kawai sai ai hukunci akan mai yiwuwa ko da akwai wannan ihtimalin ba za a yi aiki da shi ba sai an samu qarina yawa in babu qarina wannan kalubale naka ba za a karbe shi ba gaba ta karshe ta shida ta karshe a asharul musannafati fihi mafi shaharar al musannafat fihi littattafan da aka wallafa game da hadisi almutta'abannan hadisi wanda yake almazid almazidu almazidu fi mutasil asalid akwai littafi da ake ce wasa kitabu tamyizul mazid fi muttasil asalid tamyizul mazid fi muttasil asalid shi ma na al-khatib al-baghdadi ne shi ba wannan littafin ba za ka same shi haka abu gaba littattafai ne wanda duka sun bace suna wahalar samu mun gane wannan shine a hadisi na biyu wanda muka karanta a yau kenan mun hada da wancan da muka yi uku kenan ko uku kenan duka karkashin a karkashin gabar da mala yace al-mukhalafatu listiqat sabawa amintattu sabawa amintattu karkashin wannan aka samu mudraj sannan muka samu al-maqlub muka samu al-mazidu في متصل الأسانيد ننجا بقى أقوى المقترب إن شاء الله سمع أقوى المصحف زام زود سوء كراتوما نجبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله